الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne go mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a bakwai ga watan safar shekara ta 1436 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma ashirin bakwai ko biyar wannan yawa bab biyar ga watan safar shekara ta dubu da dari hudu da talatin da biyar da talatin da shida bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 28 ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da sha hudu lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih kafin darasi na yau ba da yafi 'yan tambayoyi sukan iya gabata tambaya ta farko dan uwa ke cewa wani ne ba shi da lafiya rashin lafiyarsa shine ciwon kai har ya kai matsayin ya hana shi zuwa wajen aiki wani da ya ganshi sai yake tambayar shi dangane da me yasa kwana biyu baya zuwa aiki sai ya nuna masa cewa ai ba shi da lafiya ya tambaye shi me dame ka sai yake cewa ciwon kai sai masa addu'a ya ce masa insha Allahu daga nan zuwa kwana goma za ka warke in ma baka warke ba to ba za ka yi ciwon kai ba irin yadda kake yi da shine wani da aka bashi labarin haka sai yake cewa ai wannan mai addu'ar wato mushriki ne a nan shi wanda ya yanke hukuncin yayi azarbabi lalle kalima ta shirka da kafirci da bid'a ba abu bane ba haka kara zube kawai duk wanda ya ga dama zai yanke hukunci ya ce na dan bid'a ne ko na kafiri ne ko na mushriki ne saboda kalimomi ne waɗanda suke masu hadarin gaske ba kowa ba yake iya idlakin wannan kalima sai mutumin da ya sani nassosi na shari'a alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan zai iya tabbatar da cewa wani ɗan bidi'a ne kowa ne mushirki ne kowa na wannan kafiri ne ƙarin fa'ida a nan kamar yadda shek nasir albani allah ya ji kansa a cikin maganganunsa kamar yadda mashhur hassan ali salman ya wallafa littafi mai suna ƙamus bida al-mustakhraj min kutubi sheikh al-albani ana yake cewa kasancewar aiki ya zama bid'a ya ce baya nazanta cewa wanda ya faɗi wannan faɗa ko ya aikata wannan aiki a ce masa dan bid'a an gane ko kamar misali mas'ala ce wani aiki ne wani ya yi riko da wannan shi a iya ganinsa cewa akwai dalili akan wannan aiki shi kuma alhali babu dalili tabbatacce akan wannan to kasancewar dan ya faɗi wannan faɗa wadda babu dalili a kanta ko ya aikata aikin da babu dalili a kansa bayyana zumtawa a cewa na mubtadi ne ko a ce masa balun ne batacce ne a lokacin da mutum yakan iya zama dan bid'a ko ya zama batacce sai mutumin da an tabbata ya san gaskiya sannan kuma ya doge ya kita ya ringa bin son zuciyarsa yana aikata iya abin da ya ga dama yana fada da gaskiya to a wannan lokaci za a iya tabbatar da cewa dan bid'a ne batacce ne to don haka kasancewar shi wannan a farko dai wanda ya masa addu'ar in ana so a yanke hukunci a nan sai a ce masa ya bujiro da wace addu'a ce ya masa idan an ji irin addu'ar da ya masa kalmomi ne waɗanda babu laifi tattare da su kalmomin da babu wuce gona da iri kuma wanda ake fahimtar ma'anarsu wanda kuma sun ƙoshi roƙon ubangiji subhanahu wata'ala domin ya ba wannan marar lafiya lafiya to wannan kasancewar maganar cewa mushriki ne ma bata mata su ba amma in aka tabbatar da cewa kalmomi ne waɗanda suke na shaidanu wanda kwata-kwata ma ba a san ba me suka kunsa ko kuma kasancewar akwai roƙon wani Allah a cikin waɗannan addu'a da ya masa to wannan sai a yanke hukunci a tabbatar da cewa wannan addu'a da yi shirka ce a nuna masa cewa wannan addu'a bata dace ba in ya doge akan haka ya ƙi daina wato wannan za a iya yanke hukunci a kansa tana iya yiwa shi akan rashin sani ne yake domin kasancewar sahabbai sun ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labari dangane da rufiya da suke ma marar lafiya addu'o'in da suke musu manzon Allah sai yake cewa ku bujiro min da addu'o'in da kuke ma marar lafiya na gani suka bujiro masa manzon Allah yake cewa la ba'asa bir ruqa ma lam yakun fihi shirk ba laifi game da yi ma marar lafiya addu'a matukar babu shirka a cikin addu'a maganar kuma cewa daga nan zuwa kwana goma za ka warki wannan magana ce wadda bata dace ba komai a wajen Allah yana da lokaci li kulle ajalin kitab maganar ka ce daga nan zuwa rana kaza za ka samu lafiya ko bukatarka za ta biya wannan shishigi ne wuce gona da iri ne kuma shiga gonar da ba taka ba ita ce gona ta ubangiji subhanahu wataala domin abin da zai je ya zo wannan saninsa ya banta da ubangiji subhanahu wa ta'ala da ka san ran da Allah ya dora masa rashin lafiyar balantana za ka faɗi cewa ga lokacin da Allah zai bashi lafiya daga nan zuwa lokaci kaza to don haka kasancewar ya zo da istisna'i ma ya ce insha Allah wannan kwata-kwata bai dace ba ko da za ka yi istisna'i ka ce daga nan zuwa kwana goma Allah zai baka lafiya kwata-kwata bai dace ba Allah ba a yanke masa lokaci komai a wajensa yana da lokaci kayyadadde wanda in lokacin ya yi wannan abu ba zai ƙetare lokacinsa kuma ba zai gabaci lokacin kafin ya yi domin a komai allah ya riga ya kayyade masa lokaci don haka dai a nan lalle shi wanda yake yanke hukuncin sai yake cewa da shaidanu suke aiki irin waɗannan lalle sai an bincike shi in an tabbata haka ne sannan a yanke masa hukunci amma haka kai zai ba a yanke ma mutum hukunci bayan ba a yi bincike ba game da hakikanin al'amarin yadda yake na'am a Eh. Na'am. a nan a takaice kana tambaya me ake nihi da shubuha ko kamar ba shi wani
wajen abin da za a dangane da shubuha da nike ganin abin wannan kamar halak bin yarda da halarcin shi ba sai na guje mishi shin kenan shi ma yana shiga karkashin laifin can
to fuskar tambayar taka dai ban fahimce ta ba amma a iya abin da na fahimta kamar kana tambaya dangane da menene hakikanin shubha a hadisin nan
amma bai rara halaccin abun ba shin wannan rikin halaccin da yake gani na wani abun bai amfani da shi ba zai iya zama kamar shi ba shi ma
yawwa
yau ai shine ainihin shubha hadisin annu'man ibn bashir Allah ya kara masa yadda wanda hadisin hadisi ne na shida a cikin al'arba'un nawawiyya da yake cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na faɗa innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas faman ittaqa shubuhati faqad istawra'a li dinihi wa irdi wa man waqa'a fi shubuhati waqa'a fil haram kara'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fi al-hadith wato hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke cewa wato lalle ita halak wato a bayyana take ita ma haram a bayyana take ta ina aka san cewa halak a fili take haramun a fili take dole sai ta hanyar alkur'ani da sunna ta nan ake gane abubuwan da Allah ya halitta ma bayansa da abubuwan da Allah ya haramta shine yace innal halala bayyin wa innal harama bayyin sai yace wa bainahuma umurun mushtabihatun maza Allah ya ce tsakanin halak da haram akwai wasu al'amura waɗanda suke masu rikitaswa la ya alamu hunna kathiru minan nas mafi yawa daga cikin jama'a ba su san su ba wannan yana nuna mana masana na addini waɗanda suke da sani wanda yake na hakika ‘yan kaɗan ne a cikin kowace al'umma shi na wani malami yake sanya misali yake cewa maganar cewa malamai sun yawa da wasu abubuwa ya ce wannan magana ce wadda babu tunani a cikinta wanda in ka tsaya ka lissafa za ka ga yadda al'umma take da buƙatar malamai buƙatar ce wadda take takai matuka ya ce yanzu a nan misali ɗauki telawa duk yawan telawa sai a wayi gari ranar sallah wani da tufafin da wannan ginshi amma bai samu ɗinki ba an gane ko don haka a nan manzon Allah ya nuna mana cewa la ya alamu hunna kafirun minan nasi ya ce da yawa daga cikin mutane ya ce ba su san su ba sai yake cewa famanin ta kashi buhati fakadistar ra'ali dini huwa yardi duk wanda yake yayi shubuha manzon Allah ya ce tabbas ya kubutar da addininsa kuma ya kubutar da mutuncinsa an gane ko ba za a aibanta shi ba ba za a zarge shi ba a ce ya aikata abin da bai dace ba in dai mutum yake yayi shubuha sai ce amma duk wanda ya auka kansa cikin shubuha ga dangadan kawai ci yake maza Allah ya ce waka a fil haram ya ce tabbas ya fada cikin haram shine sai maza Allah ya yi misali sai yake cewa karra'iyar a haular hima kamar makiyayi ne da ya koro dabobi gefen shinge sai yake kiwo idan aka ce shinge shine wato kamar da ake yin a tsare tsakanin gona cewa don kada dabobi su fada ko kuma a yi hanyar dabobi wadda za ta fitar da su zuwa daji to an hana a shiga wannan gona saboda amfanin da yake cikin da sai ka kawo dabobinka bakin iyaka suna kiwo maimakon ka nisanta su sai ka kawo su gab da wannan shinge suna kiwo kaga anan za a wayi gari ka kora dabobin naka cikin gonar da aka yi hane su kiwo a ciki to a nan a takaice in aka ce shubuha kamar yadda malamai suka tabbatar shine abinda halaccinsa bai fito hili ba hakanan haramcinsa bai fito hili ba baka san da wani dalili kuma baka taba jin wani malami ya faɗa game da cewa abu kaza haramun ne ko cewa halaka ne kuma kai baka da dalili akan haka to wannan shine ake kira da shubuha abinda kana dattar akan shi zuciyarka ba ta samu nutsuwa ba game da halaccinsa ko haramcinsa to a nan abin da ya zama wajibi a kanka ka kaurace masa ka nisance shi domin maza Allah sallallahu alaihi wa sallama a hadisi na wabisa ibnu ma'abad maza Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa albirru maqma annat ilayhi nafsu wa qama anna ilayhi alqalbu wal ithmu ma haka fi sadri ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftaka an-nas wa aftawka maza Allah yake cewa shi alkhairi ya ce shi ne abinda zuciya ta samu nutsuwa rai ta samu kwanciyar hankali a kansa babu wani kai kawo sai ce amma zunubi shi ne abinda wato ya darsa a cikin zuciya yana kai kawo kuma kana kyamar wani ya gani an gane ku kana kyamar wani ya ganka akan wannan aiki to wannan ka tabbatar da cewa zunubi ne to don haka maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada yake cewa da'ama yaribuka ila ma la yaribuka maza Allah ya ce ka bar abin da ke sanya ka kokonto zuwa aikata abin da baka kokonto a kansa don haka duk abin da kai baka da dalili a kan shi wanda yake tabbatar da halaccinsa ko haramcinsa to wannan ka ɗauke shi matsayin shuha ne ka kaurace masa wajibi ne an gane ko amma wanda kake da dalili tabbatacce wanda yake bayyanar da hukuncinsa cewa halaka ne ko haramun ne in abin da Allah ya halitta ne to wannan za ka iya aikatawa in abin da Allah ya haramta ne kai tsaye wajibi ne ka kaurace masa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wucewa sai ya ga ɗan dabino a ƙasa manzon Allah sai ya ki ɗaukan wannan ɗan dabino ya ce ina tsoron kada a je na zakka ne shi kuma cin zakka a wajen shi haramu ne cin zakka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haramu ne kaga anan wannan dabiyan shubuha ne yakan iya kasancewa na zakka ne yakan iya kasancewa ba na zakka bane to amma me ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dau wannan dan dabino ya ci dan kada a je ya zamanto na zakka ne zakka ko Allah ya haramta masa ya ci da ba shi da tabbas akan halaccinsa ko haramcinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kaurace masa ya ki daukan wannan dabino to kaga wannan yana nuna mana duk abin da baka da dalili tabbatacce akan halaccinsa ko haramcinsa to wajibi ne ka kaurace masa dan kada ka auka kanka cikin wato shubuha duk wanda ya auka kansa cikin shubuha to ya fada cikin haram na me yake cewa ne
menene matsayin namiji da bai kula da suturar mace shi ko kayan kwalliyarta bayan abinci har in mata bayan don bukatu da bukatunsa sai ya rika fushi da gaba da ita
kamar baya kula da sutur da kula da suturar matashi na'am da kayan kwalliya eh baya abinci bayan abinci baya abinci in ma ta ba shi kuɗi don bukata sai ya rika fushi da gaba da ita in ta ba shi kuɗi eh don bukata kamar tana tana nufin baya mata sutura bai siya mata kayan kwalliya kuma sai abinci ne kawai yake ba ta haka yake tausaya ta bashi kuɗi shi kuma sai ya fushi da ita da gaba
to wai tambaya ce game da cewa namijin da baya kula da yi ma matarsa sutura kamar yadda ya dace da kuma abubuwa na bukatu misali kayan kwalliya da sauransu illa kawai ya takaita dai akan abinci kuma tare da cewa in ta tausaya masa ta masa kyautar wasu kudade sai ya samu damuwa ya bata rai ya ringa mata fushi a nan dai a farko tufatar da mace wannan wajibi ne abu ne wanda Allah ya wajabta ma muminai cewa su tufatar da matarsu kuma ita wannan tufatarwa gwargwadon wadatar mutum ne wanda yake da wadata ya ciyar gwargwadon wadatar shi wanda yake talaka bakin gwargwadon talaucinsa yanzu misali talaka wanda sai ya kewaya zai samu abincin yini ya dace a dora masa cewa ya sayo a tamfar jika talatin ko jika hamsin kenan an ce ya je ya yi sata ko ya je ya ci bashi ko ya je ya yi kwaci iya gwalgwadon talaucinsa bakin gwalgwadon abin da zai iya saya shine zai saya mata in wanda yake mawadaci ne wanda ya fi karfin abinci ya fi karfin dukkan wasu abubuwa na bukatu kaga anan a ce ya saya ma matar shi a tamfa ta jika biyar ko ƙasa da haka wannan bai dace ba abinda za a yi anan sai ya kalli wadatar shi kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa liyun fi zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah kamar yadda can ubangiji ta'ala yake faɗa wa adal mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la nukallifu nafsan illa wus'aha ko kuma la, la tukallafu nafsun illa wus'aha ubangiji ta'ala yake cewa ma'abucin wadata ya ciyar gwargwadon wadatarsa wanda aka kuntata arzikinsa ma'ana talaka ubangiji ta'ala ya ce ya ciyar daga abin da Allah ya bashi abin da Allah ya hore masa domin la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha ubangiji ta'ala baya dora ma rai wani abu sai gwargwadon wato abin da ya bata to don haka shi bangaren tufafi dole ne miji ya ma matar shi tufafi kuma gwalgwadon wadatar shi haka zai yi in talaka ne ya yi bakin gwalgwadon talaucinsa abin da ya shahi kayan shahe-shahe shi ma wannan zai tsaya ya yi bakin gwalgwadon wadatar shi idan mawadaci ne ya yi kaya waɗanda suke na a zuwa gani in talaka ne shi ma ya yi bakin gwalgwadon talaucinsa yanzu misali talaka a zo a ce masa man da zai siyo ma matar shi ya shafa mai wanda yake ɗan jika biyar ko sama da haka wanda sai ya kewaya ya samu na kiran shinkafa a yini kaga idan aka masa haka ba mai adalci ba to amma wanda yake da wadata dan ya saya ma matar shi mai daya wanda ake saida shi jika goma ko turare ko menene wannan ba laifi bane gwalgwadon wadatar shi zai yi to waɗannan duka haƙuƙuwa ne waɗanda suke biyar misali ciyarwa da shayarwa da sauransu da tufatarwa abin da ya shahi mai na shafawa da su turare da sauransu wannan haƙuƙuwa ne kuma maganar cewa in ta masa kyauta ya ringa fushi ya samu damuwa a nan bai dace ba abin da ya kamata in har ya ga ya wadatu game da kyautar ta abin da ya kamata a cikin hikima da siyasa ya nuna mata cewa ba ya da bukata ta yi kokari ta sarrafa wannan abu a wata fuska ta daban lalle in aka maka kyauta in kana ganin akwai wata hanya wadda ta fi dacewa to a nan kana iya ba da uzuri ga wanda ya maka kyauta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama so da yawa yakan ɗauki kyauta wadda take kakkaura sai ya ma Umar Allah ya kara masa yadda Umar sai ya ce ya Rasulullahi a ba wanda ya fi ni bukata maza Allah sai ya nace masa ya ce kai dai karbi maza Allah ya nace masa Umar sai ya amsa maza Allah sai ya ce masa duk abin da ya zo maka ba tare da zalama da hange kana kwaɗayin a ɗauka a baka kuma ba tare da ka roƙa ba maza Allah ya ce ka riƙe in ka ga dama ka yi amfani da shi in ka ga dama kai ma ka yi kyautar da shi ko kai sadaka duk abin da baka hangen dama a ɗauka a baka kana zalama dan haramun ne ka ringa hangen a ɗauka a baka wannan yana haifar da kwaɗayi a cikin zuciyar mutum ko kuma roƙo duk abin da ba roƙa ba kai kuma ba kwaɗayin shi ba kai in dai aka baka to wannan ya halatta ka amsa in kana so ka yi amfani da shi in kana so kuma ka ba wani to don haka a nan in ta masa wannan kyauta bai dace bai samu damuwa har ya ringa mata fushi ai so da kauna shi ya kawo wannan kyauta da take masa an gane ko kenan a nan in yana ganin cewa kada a je wannan kyauta a wayi gari ta zama kayan guri kamar yadda al'ada ce ta mata sai dai waɗanda suka fahimci addini don ba abu bane ba mai wahala mace ta gora maka abin da take yi kenan in kamar yana tsoron irin waɗannan al'amura to ba laifi bane ba yana iya kaura cewa amma a cikin hikima da siyasa zai nuna mata cewa wannan kyauta da take masa ita ta fi shi bukatar ta yi kokari ta sarrafa a wata fuska wadda take ta daban darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna je cikin kitabu sau mun tsaya ƙarshen wato babi na hamsin da uku baban da ke bayani game da abin da aka ambata na azumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da rashin azuminsa kamar yadda anas dan malik Allah ya kara masa yadda hadisi na ƙarshe a baban yake cewa ban taba kasancewa ba ina so na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na azumi a cikin wata yace face sai na ganshi kuma ban taba kaunar cewa na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya azumi a cikin wata yace sai na ganshi don haka wani lokaci yakan yi azumi a farkon wata wani lokaci a tsakiyarsa wani lokaci a ƙarshen wata an gane ko kenan don haka a duk lokacin da kake bukatar ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana azumi a cikin wata idan ka tsare ido zaka ganshi idan kana so ka ganshi a farkon wata yana azumi idan a wannan wata baka ganshi ba a na gaba baka ganshi ba takan iya yiwa na bayan shi zaka ganshi in a tsakiyar wata kake bukatar ka ganshi yana azumi in har baka ganshi a wannan wata me yiwa a na gaba zaka ganshi haka nan in a ƙarshen wata kake bukatar ka ganshi yana azumi zaka ganshi in kana buƙatar ka ga baya azumi a farkon wata ko a tsakiyar shi ko a ƙarshen sa to idan ka tsare da ido zaka gan shi kenan dai a takaice wannan na nuna mana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na haɗe zamanin sa wata gaba ɗaya wato da azumi ma'ana in ma yayi a farko ko yayi a tsakiya ko yayi a ƙarshen sa amma daman bayani ya gabata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai taɓa azumci wani wata gaba ɗayansa in banda wata na Ramadan kamar yadda abdullahi dan abbas allah ya kara masa yadda haka ya rawaito ya tabbatar mana cewa babu watan da manzon allah ya taba azumce shi gaba daya tun da aka koma madina ya ce sai wata wanda yake na ramadan sannan haka wajen kiyamun layl anas yake cewa ban taba so na ga manzon allah sallallahu alaihi wasallama a cikin dare na tsaye na sallah ya ce face sai na gan shi kuma ban taba kaunar cewa na ganshi a cikin dare yana bacci yace face sai na ganshi wani lokaci yakan yi kiyamun lailinsa a farkon dare idan ya yi a farkon dare to ba zai farka ba sai karshen dare wani lokaci yakan kwanta a farkon dare sai a tsakiyar dare ya tashi ya yi wani lokaci kuma sai a ƙarshen dare manzan Allah yake tashi ya yi kiyamun lailinsa kenan don haka idan kana buƙatar ka gan shi a farkon dare yana sallah to idan ka tsare da ido yau in baka gan shi ba mai yiwuwa gobe ko jibi ka gan shi yana yi idan kana buƙatar ka gan shi a farkon dare yana bacci in yau baka gan shi ba tana iya yiwa gobe ko jibi ka gan shi haka nan idan kana buƙatar ka gan shi a tsakiyar dare yana sallah ko kuma yana bacci ko a ƙarshen dare yana sallah ko yana bacci yau da gobe insha Allah za ta bayyana maka satudi na kal ayyamu ma kunta jahila to shine sai yake cewa wala masistu khazzatan wala hariratan alyana min kaffi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace ban taba shafar wani tufafi da ake kiran shi da suna zaben masar nau'i ne na tufafi lafazin masistu kana da fuska biyu in ma ka ce masistu ko kuma ka ce masastu amma abin da ya fi fasaha a larabci shine yi ma sinun kin wasali kasa ka ce masistu hakanan an gane ko shine yace wala masistu hazzatan yace ban taba shafar tufafin da ake kiran shi da suna zaben masar wala hariratan yace ko wani tufafi na alhariri alyana min kaffi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mafi taushi sama da tafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a takaice Anas ya nuna mana duk wani abin da ya sani mai laushi yace to tafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi shi laushi dan shi alhariri ya fi auduga laushi kaga auduga ko ai da ita ake sanya misali a wajen laushi sai yace wala shamimtu miskatan yace ban taba shakar wato batta ta almiski wala abiratan ko ta wani turare aɗiyaba ra'ihata min ra'ihati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mafi daɗin ƙanshi sama da ƙanshin jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga a cikin turare idan aka ce almiski to wannan kiɗin kwashewa ne duk wani turare dole ya zama ɗan rakiya ga almiski to ƙanshin da yake tashi daga jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi almiski ƙanshi ya fi almiski ƙanshi wannan duka matsayi ne na daraja wanda Allah ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda dalilai ne waɗanda suke tabbatar da cewa shine fiyayyen halitta wanda Allah ya zaba ya fifita shi akan dukkan halittunsa yau za mu tashi babi na gaba قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب حق الضيف في الصوم قال حدثنا إسحاق وابن إبراهيم ابن راهويا قال أخبرنا هارون بن إسماعيل هو الخزاز قال حدثنا علي هو ابن المبارك قال حدثنا يحيى هو ابن أبي كثير أنه قال حدثني أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن ابن عوف أنه قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث يعني إن لزورك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا فقلت وما صوم داود قال نصف الدهر malam Allah ya ji kansa ke faɗa cewa wannan babi ne wanda ke bayani game da haƙƙin baƙo game da azumi na nafila idan kai baƙo ya kawo maka ziyara ta kanas ɗan uwa ko wani amininka kana azumi na nafila shin ci gaba da azuminka za ka yi ko kuma ajiye azumin za ka yi domin karrama bakonka kai masa karamci kai masa abinci wanda yake na zuwa gani ka sa hannunka hanne shi me ya dace a yi anan ci gaba da azumi za ka yi ko kuma ajiye azumin za ka yi amma azumin da ake nihi anan azumi wanda yake na nafila to shine anan malam ya shigo mana da hadisin abdullahi ibn amr ibn al-as Allah ya kara musu yadda yake cewa dakala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo guna kamar yanda hadisin zai zo kenan riwaya cikakka a nan a babi na gaba wannan kasancewar hanyar malance ya takaita hadisi ya ciro kawai daidai gabar da yake da bukata ma'ana wadda ta yi daidai da tarjamar da yi an gane ko shine sai ya ce fa zakaral haditha wato sai ya ambata hadisin a cikinsa manzon Allah yake faɗa ma Abdullahi ibn Amr ibn al-As manzon Allah yake ce masa inna li zawrika alayka haqqan manzon Allah yace lalle ka san da cewa wato bakonka yana da haƙƙi a kanka lalle bakonka yana da haƙƙi a kanka an gane ko dole duk wani abu wanda yake na girmamawa na karramawa fada da aiki wato ka gabatar da shi zuwa bako saboda bako yana da daraja yana da matsayi har ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin da ke cikin sahihul bukhari manzon Allah yana nuna mana cewa girmama bako alama ce daga cikin alamomi na imani da Allah da ranar kiyama yake cewa wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfa to dan haka karrama bako sunna ce wadda babanmu Ibrahim alaihi salam shi ya sunnanta mana kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya kissanta mana a cikin suratul hud da kuma cikin suratul zariyat wanda kasancewar akwai muhadara ta musamman insha Allah ba laifi zuwa wani lokaci a gabatar da ita dangane da wato shine ladubba waɗanda suke na karrama bako a ƙarƙashin waɗannan ayoyi akwai ladubba sama da goma sha wani abu wanda ya kamata musulmi in yayi bako ya kusanci bakonsa da waɗannan ladubba saboda shi bako abu ne wanda yake da ruri a rayuwar muminai in dan uwanka bai zo ba abokinka ya zo ko dan dan uwanka ko wani ba wanda zai rayu in dai a matsayin shi ce baya da bako duk yanda za a yi sai kai bako kenan abu ne wanda jama'a suna da bukatar su san wasu ladubba ne wanda Allah ya ladabtar da mu game da bako idan mun yi a nan a takaice manzon Allah ya nuna masa cewa inna li zawrika alayka haqqa lalle wato bakonka yana da haƙƙi a kanka kenan a nan haƙƙi wanda yake na karramawa idan kana azumi na nafila abin da ya dace ka ajiye wannan azumi domin karrama bakonka amma ai bai dace ba a ce kayi bako bako wanda yake na daraja kai kana azumi ka kawo masa abinci ka koma gefe kaga wannan kasancewar akwai takuruwa game da bakon kuma wanda ya riga ya gabata wanda salman alfarisi ya kai bakunta gidan dan abokinsa dan uwansa shine abu darda wanda abu darda yana azumi sai ya gabatar ma abokin nasa salman wato abinci ya ce masa matso mu ci sai ya ce azumi nake sai ya ce wallahi ba zan ci ba sai ka ajiye wannan azumin mun ci kuma dole ya ajiye azumi ya ci kuma aka ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama labari manzan Allah ya gaskata salman ya ce abinda salman ya faɗa maka ya ce gaskiya ne kaga wannan yana nuna kenan yana daga cikin haƙƙin baƙo game da azumi na nafila in kayi baƙo ka ajiye wannan azumi kuma bayani ya gabata ba maganar karama shi ba dole bane a kanka domin azumi ne na nafila in ka ga damar ajiyewa ka ajiye ko babu wani al'amari da ya bujiro maka kana iya ajiye azumi na nafila shine yace masa wa inna li inna li zawrika alayka haqqa yace ka san da cewa bakonka yana da haƙƙi a kanka wa inna li zawjika alayka haqqa yace kuma matarka ita ma tana da haƙƙi a kanka fakult sai na ce masa wa ma saumu dawud wayaya azumin annabi dawud yake wanda wannan cikon hadisin ne lokacin da ya ci ma kansa alwashi kamar yadda bayani zai zo nan gaba cewa iya zamaninsa kullum zai wuni da azumi maza Allah ya nuna masa yin haka bai dace ba amma ga yadda ya kamata ya yi wanda a ƙarshe mazan Allah ya nuna masa abin da ya fi ya ringa azumi irin na annabi dawud to shine sai yake tambayar manzon Allah yaya azumin annabi dawud yake maza Allah sai ce masa nisfu dahar wato rabin zamani kenan yau in yayi azumi gobe ya huta jibi in yayi gate ya huta a duk wata kenan yakan azumci kwana goma sha biyar kuma kwana goma sha biyar na hutunsa ne haka iya rayuwarsa take a takaice shine kenan ya shigo mana da wannan hadisi saboda wannan gaba da yace inna li zawrika alayka haqqa an gane ko kenan bako yana da haƙƙi akan kenan mai gida in har ya tarar da shi yana azumin nafila to ya ajiye wannan azumi domin karrama bakonsa babu haƙƙil jismi fi sawm قال حدثنا ابن مقاتل قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله وابن المبارك قال أخبرنا الأوزائي هو عبد الله بن عمرو أنه قال حدثني يحيى بن أبي كثير أنه قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل فقلت بلى يا رسول الله قال فلا تفعل صم وأفئر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها فإذا ذلك صيام الدهر كله فشددت فشدد علي قلت يا رسول الله إني أجد قوة قال فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه قلت وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام قال نصف الدهر فكان عبد الله يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم wannan babi ne wanda ke bayani game da cewa gangan jiki na ɗan adam yana da haƙƙi a wajen azumi wanda yake na nafila an gane ku gangan jikinka yana da haƙƙi a kanka kada ka matsa a wajen yin azumi wanda zai taɓa lafiyar jikinka gangan jikinka kenan yana da wani haƙƙi wanda za ka bashi kaso wanda yake na hutu domin shi ma ya tuho lafiyar da Allah ya azurta ka ta ƙaru kuma ta dawwama to shine a nan malam ya shigo mana ya koma shigo mana dai da hadisin abdullahi ibn amr ibn al-as Allah ya kara musu yarda yake cewa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mun yace ya abdullah yace ya kai abdullah alam ukhbar annaka tasumu an-nahara wa taqumu al-layl manzon Allah yace shin ba abin labarin cewa kai kana azumtar yininka gaba daya kuma kana tsayawa gaba dayan diranka domin na filfili faƙultu bala ya rasulallah na ce kwarai da gaskiya manzon Allah yanda aka faɗa maka haka ne a wata riwaya sai yake cewa walam urid bi zalika illa alkhair amma fa wannan alwashi da na cima kaina ya rasulallah cewa iya rayuwata dini na Allah zan yi azumi kuma tsawon dare zan kwana ina na filfili yace ba komai nake nihi ba banda alkhair a nan sai mu haɗa shi da fadar abdullahi dan masud yake cewa wa kan min muridin alkhairi lan yusiba yace da yawa mutumin da yake nihin alkhairi yace bai ba zai dace ma alkhairin har abada in dai bai biyo ta hanyar da ake samu shi so da yawa kai abin da tunanin ka yake gane maka cewa alkhairi ne to inda za a koma karantarwa ta shari'a sai a gano cewa ba alkhairi bane wannan kuma kasancewar abdullahi dan mas'udi ya faɗi haka game da wasu wanda suka kirkiri wata sabuwar bid'a shine azzikirul jama'i na yanda za a haɗu ana zikiri an gane ku wanda kasancewar labari aka bashi cewa ga wasu jama'a a can masallaci sun yi da'ira da'ira a kowace da'ira a kowane kewaye akwai mutum a tsakiya kuma kowa a cikin da'irar nan ya tara tsakuwoyi gabansa wanda yake tsakuwar sai ya ce ku yi kabbara dari sai su ringa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai sun yi dari ya ce ku yi hailala dari su yi hailala dari ku ce subhanallahi dari su yi subhanallahi dari ku ce walhamdulillahi dari su yi walhamdulillahi dari aka je aka faɗa ma Abdullahi dan Mas'ud abdullahi dan mas'ud yana fitowa sallar asuba tare da almajiransa yana zawwa sai ya ga wannan abin da aka bashi labari sai ya je kan da'irar sai ya tsaye sai yake cewa me nake so in gani sai suka ce ya aba abdurrahman ba komai bane muke tsakoyi ne muka tara a gabanmu muke ambatan Allah muke subha hailala da subhanallahi da walhamdulillahi da kabbara muke kuma ba komai ba muke nihi sai alkhairi ya ce to abinda nake so da ku da wannan tsakowoyi na gaban ku ya ce ku kilga mun miyagun ayyukanku mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza ya ce na lamunce muku da izinin Allah yake cewa ayyukanku na kwarai ba za su tozarta ba in dai kun tsaya ku yi karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba zai tozartar da ladan ku wannan aiki da kuke kan shi wato wani laifi ne wanda yake na daban ku kilga shi da wannan tsakuwa domin ku tuba zuwa ga ubangiji sai suka ce wallahi mu fa ba ma nihin komai da wannan sai alkhairi sai yake cewa kai can yake cewa yanzu gaya tufafin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake sakawa a jikinsa ba su tsufa ba aka kai aka zubar da su gidauniyar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake shan ruwa ba ta tsage ba aka kai ta aka yadda ta yace kuma ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin kuburcik yake cewa ɗayan biyu ne in ma kuna ganin kun fi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sani ko kuma ya zamanto kun buɗa ma kanku wato kofa ta fata suka ce ai mu alkhairi kawai muke nihi yace wa kam min muridin lil khairi lan yusiba yace da yawa mutumin da yake nihin alkhairi har abada ba zai dace da shi ba in dai bai biyo ta hanyar da ake samun shi kaga anan shi Abdullahi ibn Amr ibn al-As ya ci ma kanshi alwashin cewa iya rayuwarsa diyini na Allah zai yi ne da azumi kuma zai kwana dare yana sallah kuma ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan alwashi da na ci ma kaina ya ce ya rasulallahi ba na nufin komai face alkhairi to wannan kwa kasancewar kafin ya haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa masa cewa abin nan da yake bai dace ba mahaifinsa Amr ibn al-As shi ya kai karan dan nashi wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa saboda mahaifin nasa ya diba iya wadda take mai daraja yar dangi ya aura masa kuma sai ya zamanto mahaifin nasa yana bibiyar dan nashi ya ga wayaya zaman shi yake tsakanin shi da matar shi ba laifi bane ba mahaifi ya ringa kewayawa gidan dan shi ya ga cewa yaya zaman shi yake da iyalinsa kamar yadda annabi ibrahim alaihi salam ya kai ma dan shi isma'il ziyara yake tambayar matar shi yaya zaman ki da mai gidanki take cewa ai rayuwar mu rayuwa ce mai kunci yau a samu gobe ba a samu ba kawai cikin hali na kakamuki ya ce to idan ya dawo ki faɗa masa wani dattijo mai kama kaza da kaza ya zo ki ce yana gaishe da shi kuma sabon da zaki ba shi ki ce masa ni na ce da shi ya canza dangarmar ɗakin shi dawowarsa ke da wuya ta ba shi labarin wani dattijo ya zo mai kama da kaza kaza da kaza kuma ya ba da sabon cewa ka canza dangarmar ɗakinka ya ce to ai wannan mahaifina ne ibrahimu alaihi salam kuma abin da yake nihi da wannan kalma kinaya ce yake cewa in sake ki ke baki dace da ni ba matar zama bace ba duk matar da za ta ringa jajen mijinta rayuwa muke ciki ta wahala wannan ba ta da halaye masu kyau sannan wani lokaci ya sake dawowa an gane ku bayan ya saki watan waccan mata ya auri wata da ya dawo sai yake tambayar ta da ya je sai ba Isma'il alaihi salam baya nan ina mijinki ta ce baya nan yaya rayuwarki da mijinki ta ringa yabo rayuwa ce daddada babu wani abu wanda yake tada musu hankali annabi ibrahimu alaihi salam sai ce to idan ya zo ki faɗa masa dattijo mai kama da kaza kaza ya zo kuma ki ce ya ba da sakon cewa ya tabbatar da dangaramar kofar ɗakinsa yana dawowa ta bashi labari ya ce ai mahaifina ne ibrahimu alaihi salam kuma wannan sako da ya baki ya ce in ci gaba da zama da ke ke mace ce ce wadda take ta kwarai to don haka ɗa mahaifi ana buƙatar ya zamanto ya ringa bibiyar ɗansa ya ringa ganin yaya zamansa da iyalin shi yake idan akwai abin da ya kamata ya saita shi ya saita shi don haka shi a amurhun al'as da ya kai ziyara gidan ɗan nashi abdullahi sai ya tarar da matar tashi a cikin damuwa hali dai wanda yake dai mara kyau sai yake tambayar ta yaya mijinki take yaya mai gidanki yake sai take cewa ni'imar rajulu min rajul take cewa ma dalla da miji irin abdullahi ai idan mutum ya same shi ya samu miji wanda yake na kwarai ta ce amma laifinsa ɗaya fa lam ya ƙwa'ala na firashin wa lam yi fattish lana kanafan mun za a tainahu ta ce tun da aka kawo ni gidan nan shimfiɗa ta bai taɓa takawa ba an gane ku kuma bai taɓa ɗaga wato gefen gyale na ba ma'ana bai taɓa bincikar wani al'amari da ta ɓangare na amma ibada fa akwai ta dare da rana wuni azumi kwana sallah to shi ne mahaifin ya je gaya ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulallahi kaji fa ɗana abdullahi na zaɓa masa mace ta ƙwarai na aura masa amma fa kawai ya ke ya kaurace mata banda ibada baya komai manzan Allah ya ce haka ne ya ce zo mun da shi kaga anan kenan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tuntuni ya samu labari ta hanyar mahaifin abdullahi to don haka lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya haɗu da abdullahi gidan abdullahi ibn amr ya je maza Allah da kanshi ya je kamar yadda za mu iske a riwaya ta gaba maza Allah sai ya jinjine shi ya ce alam ukhbar annaka tasumun nahara wa taqumul layl maza Allah ya ce shin ba ban labarin cewa ka ci ma kanka alwashin yini azumi kwana sallah fa qultu bala ya rasulullah nace kwarai da gaskiya manzon Allah wannan kenan zamu fa'idanci in aka baka labari to ya kamata ka nannagi wannan labarin shin haka ne ka jinjini wanda aka ce ma ya ce kaza shin wani ka faɗi kaza kenan ya tabbatar maka in ya faɗa in akwai wani gyara ta wannan fuska kuma za ka iya ganewa in akwai wani uzuri kuma hallo ta nan za ka iya gane menene uzurinsa kaga a nan don haka da manzon Allah ya jinjine shi sai ya ce ya rasulallahi eh haka ne amma fa bana nihin komai banda alkhairi akan wannan ibada da na lazumta ma kaina qala sai manzon Allah ya ce da shi fala tafa'al manzon Allah ya ce to kada ka koma aikata haka kada kai kaga anan kai tsaye manzon Allah ya hane shi to amma ka'ida karantarwa ta addini a duk lokacin da aka hani dan adam dangane da wani abu in ba a canza masa ba abin da yafi dacewa to me yiwa ya je ya rarumo abin da yafi wannan muni dan haka salo na karantarwa ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da manzon shi idan aka hannu bayi game da aikata wani abu kai tsaye ake canza musu abin da ya dace. Da manzon Allah ya ce masa fala ta fa'al kada ka aikata haka sai ya ce masa sum wa afir. Manzon Allah ya ce masa i azumi bakin gwalgwadon iyawarka wa afir manzon Allah ya ce kuma ka aji. Wa qum wa nam. Manzon Allah ya ce kuma ka tsaya a cikin darenka ka yi na filfili bakin gwalgwadon iyawarka wannan manzan Allah ya ce kuma ka kwanta ka huta za mu iske a riwaya ta gaba yadda manzan Allah ya ringa biyo mataki mataki mataki game da shi game da yin azumin wanda shi a farko shine a nan sai yake cewa fa inna li jasadika alayka haqqa manzan Allah ya ce domin gangan jikinka yana da haƙƙi a kanka gangan jikinka yana da haƙƙi a kanka ka kasance a rayuwarka kullum azumi wannan gangan jikinka zai samu rauni za ka tauye ma gangan jikinka wani haƙƙin shi wanda yake na hutu shi kuma yana da haƙƙi a kanka wanda Allah ya wajauta maka duk abin da zai ƙara maka lafiya a jiki to wannan ana buƙatar ka kusance shi duk abin da zai janyo maka matsala a jikinka ya haifar maka da rashin lafiya to a matsayinka na bawa haramun ne ka kusanci wannan abu dole ka nisance shi domin ita lafiya ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangiji subhanahu wata'ala dole ne mutum ya bi hanyoyin da zai kiyaye ta shi ne ya ce masa fa'inna li jasadika alaika haƙƙa waza Allah ya ce lalle gangan jikinka yana da haƙƙi a kanka waza Allah sai ya ce masa wa inna bi hasbika an ta suma kulla shaharin salasata ayyami waza Allah ya ce ai ya ishe ka ya wadace ka a kowane wata ka azumci kwana uku kadai fa inna laka bi kulli hasanatin ashra amsalha manzo Allah ya ce kana da wato linki goma game da duk wani aiki kyakkyawa da zaka aikata Allah ya dawo alkawarin sai ya linka maka goma man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha kaga sanin hanya ya fi sauko sanin hanya ya fi sauko babu hanyar da zaka bi da gaggawa ta kusantar da kai ga ubangiji subhanahu wata'ala matsayinka da martabarka da darajarka ta ɗaukaka a gobe kiyama sama da hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zana don haka kasancewar a wata riwaya maza Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wannan mujahid ibn jabar Allah ya ji kansa yake cewa inna li kulli amilin shira wa li kulli shiratin fatra yace faman kanat fatrat manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne yake fada yake cewa inna li kulli amilin shira wa li kulli shiratin fatra faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad hitada wa man kanat fatratuhu ila ghairi zalika faqad halaka manzo Allah ya ce duk wani mai aiki da ka sani yana da karshe shi yana da kuzari a farkon aikinsa idan aka ba mutum aiki da farkon wannan aiki sai ka yi tsammanin cewa a cikin 'yan mintuna zai gama wannan aiki saboda kuzari da fawa da yake a farkon al'amari amma sai ya ce wa dukkan wani kuzari da dukkan wani karshashi to yana da rauni wanda zai biyo baya ɗauki ɗan barema ka kai shi gona ka gani da farar sahiya za ka ga ya zage yana aiki amma da zaran rana ta fara ɗagawa sai ka ga yana neman inuwa ko kuma ya kafa haiwa ya yi tsaye kaga wannan kuzari ya ji shi sai yake cewa maza Allah yake cewa duk wanda wato rauninsa ya kasance zuwa ga sunna ta ce maza Allah ya ce wannan ya ce ya shirye mutumin da bakin gwalgwado a rayuwarsa fama yake yi sunnar maza Allah sallallahu alaihi wasallama gwalgwadon ikon shi yana yi iyayen da maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da al'umma in yayi yayi yayi sai ya samu rauni maza Allah ya ce wannan ya shirye yace amma wa man kanat fatratuhu ila ghairi zalika duk wanda rauninsa da fatararsa ta kasance zuwa abin da yake ba sunna ta ba ka dora ma kanka abin da yafi karfin ka sannan ka yanke maza Allah yace mutun ya hallaka saboda laifi ne mai girma ya zamanto kana aiki na ibada kuma ka yanke ka daina an gane ku wannan abin zargi ne Allah ya zargi mutanen da suna kokarin aiki sannan bayan haka kuma su yanke su daina kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa madalla da mutumin kwarai shine Abdullahi Abdullahi ibn Umar kamar yadda manzo Allah yake faɗa ma yar uwar shi Hafsa sai yake cewa da ya kasance yana kiyamul layli sai ya daina da ya kasance yana kiyamul layli sai ya daina Hafsa ta bashi labari tun daga ran nan iya rayuwarsa ya ci gaba da yin kiyamul layli to don haka a nan shi ne manzana salari salama ya ce masa ya ishe ka a kowane wata ka azumci kwana uku maza Allah ya ce domin kana da linki goma game da dukkan wani kyakkyawan aiki da ka aikata kenan ukun nan da kai kowane ɗaya sai Allah ya linka shi tara ya linka shi goma kenan kayi azumi uku an baka ladan azumi talatin to shine abdullahi sai yake cewa fa'izan manzon Allah yace masa fa'izan zalika siyamu dahri kulli yace wannan azumi uku da zaka yi a kowane wata manzon Allah yace a ya zamanto azumi ne na zamani gaba ɗaya tamkar wato ka azanci zamanin ka ka shekara kana azumi baka ajiye ba kaga a shekara muna da wata goma sha biyu wata na tara shine wata na ramadan Allah ya wajabta mana azumtar shi gaba ɗaya sauran watannin idan muka yi azumi uku a kowane wata to kowane watan Allah zai rubuta mana tamkar mun azumci watan gaba ɗaya kaga in aka haɗa na Ramadan tamkar mun shekara muna azumi ba mu aje ba to shi ne sai yace fashaddatu alai fashaddatu yace sai na tsananta ma kaina fa shuddida alayya sai aka tsananta mu da manzo Allah ya faɗa masa cewa je ka a kowane wata ka yi azumi uku ce a ya rasulallahi ina da kuzari da fawa a daɗa mun maza Allah ya ce masa to je ka wato a duk wato wata maza Allah ya ce masa ka yi azumi shida an gane ko a duk wata ka yi azumi shida sai ce ya rasulallahi ina da kuzari sama da haka maza Allah ya ce masa to je ka a duk wata ka yi azumi tara ya ce ya rasulallah kuzari na ya wuce haka maza Allah ya ce masa je ka kai sha biyu a kowane wata ya nuna kuzarinsa ya wuce haka maza Allah a ƙarshe ya ce masa je ka a duk wata kai azumci kwana goma sha biyar shine kenan kamar yadda bayani zai zo nan nan gaba kenan ya tsananta ma kansa sai aka tsananta masa shine a nan sai yake cewa qultu ya rasulallah nace ya manzon Allah inni ajidu quwwa ya ce ya rasulallahi ina da karfi ina da kuzari ina da fawa kada sai manzo Allah ya ce masa fa sun siyama nabiyillahi dauda alaihi salam da kafin haka kamar yadda zamu iske a riwaya manzo Allah ya ce masa je ka idan ka azumci yau to kai kwana biyu kana hutawa sannan hallo in kai azumi kai kwana biyu kana hutawa kaga kenan a duk wata zai yi azumi kwana goma kenan yana da hutu kwana ashirin to shine a nan sai maza Allah ya ce masa fasum siyama nabiyillahi dawuda alaihi salam wala tazid alaihi je ka kai azumi irin azumin annabin Allah dawuda alaihi salam maza Allah ya ce masa amma kada ka dada akan haka tuda da aka faɗa masa cewa ya yi azumi na annabi dawud ya ce ya rasulallahi kuzari na ya wuce haka maza Allah ya ce ai babu sama da haka kamar yadda zai zo a riwaya ta gaba qultu sai na ce masa wa ma kana siyamu nabiyillahi dawud alaihi salam yaya azumin annabin Allah dawud yake qala sai manzo Allah ya ce nisfat dahari ai kana yasumu nisfat dahari ya kasance yana azumtar wato rabin zamaninsa yau in yayi azumi gobe ya huta jibi in yayi gata ya huta haka annabi dawud yake fakana abdullahi ya kulu ba da ma kabira bayan girma ya cimma abdullahi ya zama dattijo jiki ya yi rauni sai yake faɗa saboda nadama yake cewa ya laitani ya ce kai cauna abiltu rukhsatan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ina ma a ce na karɓi rangwame na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da ya mun wannan rangwame shi ya riga ya dau alkawari cewa zai iya yin azumi na annabi dawud to kuma ga ya gangan jiki ya yi rauni yana wahala a ƙarshen al'amarinsa to kuma yana jin nauyin ya saba alkawalin da ya ɗauka a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa zai yi azumi irin na annabi dawud to amma gangan jiki ya yi rauni da kyal da kyal yake yin azumin to anan sai ya bi wani salo sai ya ɗau wasu kwanuka da dama yana azumi sai ya jera misali kamar kwana goma yana azumi idan ya azumin kwana goma kuma sai goma kwanuka goma wanda za su zo ga wasu kuma sai ya huta kenan ruwan jikin shi kuma zai dawo sannan hando sai ya yi wasu kwanuka yana azumi sannan kuma sai ya jera adadin kwanukan da ya azumi kuma yana hutawa amma a farko abin da aka nuna masa yau ya yi azumi gobe ya huta jibi ya yi gata ya huta amma a wannan kenan shine maza Allah sai ya ce nisfat da hari wato Dawud alaihi salam ya kasance kenan yana azumtar rabin zamanin sa yau in yayi azumi gobe ya huta jibi in yayi ya huta don haka Hausawa suke cewa idan baka ji bari ba za ka ji gobe kaga anan maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa cewa ba zai iya ba fa amma shi ya nuna cewa yana da kuzari yana da fawa shi kuma tunaninsa bai hango masa ba abin da zai je ya zo mazara sala da salama shi kuma ya hango masa cewa rayuwa ta dan adam idan ta yi tsawo akwai lokacin da jikinsa yake samun rauni kamar yadda Allah yake faɗa mana Allahu allazi khalaqakum min dha'fin thumma thumma wa Allahu allazi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba asalin dan adam rauni ne kuma karshen shi hallo rauni ne kenan a takaice wannan yana nuna mana gangan jikin dan adam yana da haƙƙi ba a buƙatar mutum ya dora ma kansa ibada wadda ta wuce karfinsa bakin gwargwado ake buƙatar mutum ya yi babu saumi dahar qala haddathana abu al-yaman huwa al-hakam ibn nafi qala akhbarana shu'aib huwa ibn abi hamza an az-zuhri huwa ibn shihab أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما إشت فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي قال فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر قلت إني أضيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفئر يومين قلت إني أضيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفئر يوما فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام فقلت إني أضيق أفضل من ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك wato wannan babi ne wanda ke bayani game da wato hukuncin azumtar zamani gaba daya shin an shar'anta mana mutum yakan iya azumtar zamaninsa gaba daya ya zaman rayuwarsa kullum azumi ko kuma yin haka bai dace ba an gane ko malam ya bar kofa a buɗe kenan za mu ga amsar wannan tambaya wato a ƙarƙashin hadisin da malam ya shigo da shi a baba shine anan yake cewa wato sa'id ibn al-musayyab da abu salama ibn abdurrahman suke cewa lalle abdullahi ibn amr ibn al-as Allah ya kara musu yadda yake cewa an ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama labarin cewa anni aqulu ni ina fada wallahi la asumanna nahara wa la aqumanna al-layla ma ish cewa na ci ma kaina alwashi ina rantsuwa da Allah zan azinci yini na gaba ɗayansa kuma zan azinci zan tsaya cikin dare gaba ɗaya wato matsiya rayuwata kaga alwashi ya ci ma kansa cewa iya rayuwarsa wuni azumi kwana sallah shine ya ce wallahi la asuman nan nahara wala akuman nan laila ma ishtu ya ce na rantse da ubangiji na ya ce zan azinci yini na kuma zan tsaya dare na gaba ɗayan sama ishtu ya ce iya rayuwata haka aka ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama labari wanda bayani ya gabata mahaifinsa ya je ya faɗa ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa qultu la sai na ce masa da manzan Allah ya bincike ni shin haka ne abin da ka faɗa na ce masa kad qultuhu bi abi anta wa ummi ya ce kwarai ya manzan Allah tabbas na faɗa kuma zan iya ba da mahaifina da mahaifiyata don na fanshi rayuwarka wannan kalima ce wadda mazan jiya sahabbai suke yin ta ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kalimar da tana nuna san manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da kauna sama da duk abin da bawa yake so a rayuwarsa kaga a nan babu abin da mutum ya fi so a rayuwarsa sama da mahaifanshi to a nan ya ce zan iya ba da mahaifina da mahaifiyata don na fanci rayuwarka ya manzan Allah yin amfani da wannan kalima ba laifi ba ne domin maza Allah sallallahu alaihi salama ya tabbatar da su akan haka haka Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake faɗa yake cewa bi abi anta wa ummi ya rasulullah iskatuka bainal bainat takbiri wal qira'a ma za ta ku yake cewa ya rasulullah zan iya ba da mahaifina da mahaifiyata don na fanshi rayuwarka wai kawaici da kake tsakanin kabbara ta harama da fara karatun sallah me kake fada manzo Allah ya fada masa addu'a da yake du'a'ul istifta to shine anan yake cewa qad qultuhu bi abi anta wa ummi ya rasulullah yace ya rasulullah tabbas yace na fada haka kuma zan iya bada mahaifina da mahaifiyata dan na fanshi rayuwarka inda a ce manzon Allah zai rayu ya tsira an gane ko game da duk wani kunci to zai iya ba da mahaifinsa da mahaifiyarsa su hallaka domin ya ceto rayuwa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai manzan Allah ya ce masa fa innaka la tastati'u zalik yace lalle kai ba za ka iya wannan alwashin da ka ci ma kanka manzan Allah ya ce ba za ka iya ba wannan kasancewar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na tsinkayo masa shi abinda wato bai tsinkayo ba saboda akwai girma akwai dattijantaka na nan tafi in har kwanuka sun sha an gane ku don haka ya ce masa fa inna ka la tastabi uzali maza Allah ya ce lalle kai ba za ka iya ba ka ce iya rayuwarka za ka wuni da azumi a kullum kuma za ka kwana kana sallah maza Allah ya ce abinda nake so da kai fa sumu afkir je ka kai azumi kuma ka ajiye ka huta wa kum wa nan maza Allah ya ce ka tsaya a cikin diranka kai na filfilinka kuma ka yi bacci ka huta wasu mina shahari talatata ayyami maza Allah ya ce a kowane wata ka azumci kwanuka uku fa innal hasanata bi ashri amsalha lalle duk wani kyakkyawan aiki a wajen Allah ana linka shi an gane ko da kwatankwacin sa su goma an gane ko fa innal hasanata kina anan sai ka kaddara cewa tujiza duk wani aiki kyakkyawa a wajen Allah ana sakauta ma bawa bi ashri amsalha wato da linkin sa goma in kai ɗaya Allah goma yake baka wannan karamci ne na Ubangiji subhanahu wata'ala amma in laifi ne ba kai in kai ɗaya wannan ɗayan da kai shi ne za a rubuta maka shi ma sai an saurara in baka tuba ba sannan a tabbatar da shi an gane ko amma ta bangaren aiki na kwarai in kayi ɗaya Allah sai ya limka maka shi goma kuma kar kai tsammanin daga gomar fa an dakata daga gomar Allah zai linka shi ya koma 700 daga 700 kuma Allah zai linka shi iya adadin da shi kadai ya sani kamar yadda yake cikin hadisin Abdullahi dan Abbas hadisin yana cikin sahihai daga goma Allah zai linka ya koma 700 daga 700 kuma zai linka iyayen da ya so kamar yadda yace wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima shine sai yace masa wa zalika siyamu mislu siyamid dahr manzo Allah yace wannan kwatankwacin azumin zamani ne tankar mutun ya azumci zamanin sa gaba daya qult sai nace da shi inni uqiqu afdala min zalik nace ya rasulullahi ina iya sama da haka ma'ana ina da kuzari ina da fawa kuzari na ya wuce haka qala sai manzo Allah yace masa to fasum yawman wa afdir yawman je ka idan kai azumin yini maza Allah ya ce sannan ka huta yini biyu yau in kai azumi gobe da shi ka huta kenan gata in kai sannan kwanuka biyu da suke bayan ta su ma ka huta kenan a duk wata zai azumci kwana goma kenan yana da kwana ashirin na hutu qultu sai nace masa inni udiqu afdala min zalik yace ya rasulullahi ina da kokari sama da haka zan iya sama da haka qala sai manzo Allah yace masa to je ka fasum yawman wa afdir yawma je ka yau in kai azumi gobe ka huta jibi in kai gata ka huta fa zalika siyamu dauda alaihi salam wa huwa afdalu siyam manzo Allah yace wannan azumi shine azumin annabi daud alaihi salam yau yayi azumi gobe ya huta jibi in yayi gata ya huta sai yace wa huwa afdalu siyam manzo Allah yace wannan azumi kuma shine fiyayyen azumi wanda babu sama da shi fa qultu sai nace masa inni udiku afdalu min zalik ya ce ya rasulallahi ina da kuzarin da ya wuce haka kinan so yake a bashi dama a bashi lasisin cewa ya je yi ta azuminsa kullum tunda an ce masa yau ya yi gobe ya huta jibi ya yi gata ya huta ya ce kuzarin shi ya wuce haka maza Allah sai ya ce masa la afdal min zalik ya ce ai babu sama da haka babu wani azumi wanda yake sama da haka a takaice wannan yana nuna mana ashe azumtar zamani gaba daya wannan ba a shar'anta mana ba inda an shar'anta mana to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba Abdullahi ibn Amr damar cewa ya je ta azumin sa kullum wasu malamai su suna ganin cewa in har mutum ba zai yi rauni akan wasu ayyuka na ibada gangan jikin shi ba zai raunana ba to ba laifi bane yakan iya yin yakan iya azumtar zamanin sa gaba daya an gane ko kamar yadda da yawa daga cikin malamai suka tafi akan haka amma mafi yawan wasu malamai sun tafi akan karhancin haka bai dace wasu ma sun tafi akan haramcinsa domin wasu dalilai waɗanda suka inganta waɗanda suke nuna kwata-kwata baya dacewa iya rayuwar mutum ya ce shi kullum azumi zai yi an gane ko domin akwai dalilan da akwai hadisan da suka zo suna zargi akan wanda ya kasance a rayuwarsa cewa shi kawai kullum azumi zai yi kamar yadda ƙarin bayani zai zo nan gaba don haka dai a takaice mutum ya azumci zamaninsa gaba ɗaya wannan baya dacewa in ma yi za ka yi fiyayyen azumi kamar yadda mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna kenan shine yau ka yi gobe ka huta jibi ka yi gata ka huta tunda ya ce la afdala min zalik babu wanda ya fi sama da wannan su waɗanda suka tafi akan cewa in illar wannan ta kuru cewa mutum ba zai samu rauni ba to suna ganin cewa mutum yakan iya azumtar zamanin shi kuma wannan shi ya fi yasa saboda azumi ne zai yawaita kuma kowane azumi in yayi akwai lada a cikinsa kamar su abu hamid ghazali da sauransu akan haka suka tafi to malaman da suka maida musu martani suka ce a'a suka ce a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna fiyayyen azumi shine azumin annabi dawud kuma bugu da ƙari manzan Allah ya ce la afdal min zalika babu wani azumi fiyayye sama da azumin Annabi Dawud alaihi salam kenan ka takaita iya yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsira ka ne ya dace kamar yadda Ibn Mas'ud yake cewa ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu ku bi abinda aka ce ku yi kada ku kaga wani abu tuntuna an wadatar da ku duk wani abin da zai kusantar da ku da Ubangiji subhanahu wata'ala an wadatar da ku ba sai ku ringa wani tunanin ku kuna kage-kagen wasu abubuwa tuntuni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma al'umma bayani kowane fage da take da bukatar a mata bayani kuma bayani mai gamsarwa duk abin da zai kusantar da mu da ubangiji subhanahu wataala manzon Allah bai bar mu karazubi ya bayyana duk abin da zai nisanta mu da ubangiji subhanahu wataala manzon Allah ya tsawatar da al'umma ya mata gargadi babu haƙƙil ahli fi sawm rawahu abu juhaifata an annabi sallallahu alaihi wa sallam قال حدثنا عمرو بن علي هو الجهضمي هو الفلاس قال أخبرنا أبو عاصم هو الضحاك عن ابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي أنه قال سميت عطاء أن أبا العباس الشاعر أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم وأصلي الليل فإما أرسل إلي وإما لقيته فقال ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي فصم وأفطر وقم ونم فإن لعينيك عليك حظا وإن لنفسك وأهلك عليك حظا قال إني لأقوى لذلك قال فصم صيام داود عليه السلام قال وكيف قال كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى قال من لي بهذه يا نبي الله قال عطاء لا أدري كيف ذكر صيام الأبد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد مرتين wato wannan babi ne wanda ke bayani game da cewa iyali suna da haƙƙi akan mai gida game da azumin nafila bai dace ba mai gida ya zamanto yana yawaita azumi na nafila an gane ku matukar shi wannan azumi na nafila zai tauye haƙƙin iyalinsa domin azumi yana ɗaya daga cikin abin da yake rage shahawa daga jikin ɗan adam saboda ita shahawa abinda yake ingizo ta shine koshi ci da sha amma abin da ke raunana ta shine nisantar ci da sha don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna ma matasa waɗanda ba su da halin aure manzon Allah ya ce su lazunci yin azumi domin azumi zai zame musu tankar daddaka ne ma'ana zai rage musu shahawa to shine anan ya ce babu haƙƙil ahli fi sawmi wato babi ne wanda ke bayani game da haƙƙin iyali a wajen azumi na nafila malam sai ya ce rawahu abu juhaifa ta anin nabi sallallahu alaihi wasallam abu juhaifa shine wahab ibn abdullah Allah ya kara masa yadda ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda hadisin ya gabata na Salman da ya faɗa ga dan uwan shi Abu Darda yace masa wa inna li ahlika alayka haqqa iyalinka suna da haƙƙi akan ka manzon Allah kuma ya tabbatar da shi akan abin da ya faɗa ƙwarai haka ne iyalinka suna da haƙƙi akan ka kada ka yi abin da za ka tauye musu haƙƙinsu to shi ne a nan malam sai shigo mana ya koma shigo mana da hadisin wato abdullahi ibn amr allah ya kara masa yadda yake cewa balagan nabiya sallallahu alaihi wasallama anni asrudu sawma wa usalli laila yace labari ya cimma manzon allah sallallahu alaihi wasallama cewa na ci ma kaina alwashin bibiyar azumi yau da gobe kullum zan yi azumi kuma zan tsaya cikin dare ne ta sallah ya rayuwata an gane ko kaga anan wa aqumul laila ya fito fili wa usallil laila gaba ɗayan dare na kenan zan tsaya in yi ta sallah fa imma arsala ilayya wa imma lakitu wannan ku kwanto ne aka samu daga ɗaya daga cikin marwaita shin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aika ma Abdullahi yayi cewa ya zo ko kuma katari aka yi suka haɗe wanda bayani zai zo nan gaba takanas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je gidan Abdullahi ibn Amr manzo Allah ya ja hankalinsa an gane ko a waccan riwaya amma me ya faɗa ma mahaifinsa cewa ya je kaka zo mun da shi fa qala sai ya ce alam ukbar annaka tasumu wa la tufdir wa tusalli da ya zo manzo Allah ya ce masa shin yanzu ba a bar labarin cewa kai ka ci ma kanka alwashin cewa za ka yi azumi iya zamaninka ba za ka ajiye ba wata salli kuma gaba ɗayan daren ka za ka tsaya ka yi ta nafilfili ya ce kwarai haka ne mazan Allah na faɗa fasun wa afir mazan Allah ya ce abinda nake so da kai je ka ka yi azumi kuma ka ajiye ka huta wa kum wa nan mazan Allah ya ce ka tsaya a cikin daren ka ka yi nafilfili gwalgwadon iyawarka mazan Allah ya ce wa nan ya ce kuma ka yi bacci ka huta sai ya ce masa fa inna li ainaika alayka hadwa manzo Allah ya ce idaninka wato suna da wani rabu na musamman a kanka wanda haƙƙi ne nasu dole ka ba su haƙƙinsu suna buƙatar wato su ɗan rintsa su ma su huta wa inna li nafsika wa ahadika alayka habwa manzo Allah ya ce ranka da iyalinka su ma suna da wani kaso na rabo akan ka ma'ana suna da haƙƙi an gane ko ranka kenan tana da haƙƙin da zaka bata lokacin da zaka huta haka iyalinka suna da haƙƙi qala sai ya ce inni la aqwa li zalik yace ya rasulullahi wato ina da ƙarfi sama da haka ma'ana kuzari na ya wuce haka qala sai manzo Allah ya ce masa fa sun siyama Dawud alaihi salam je ka yi azumi irin azumin annabi Dawud qala sai ya ce wa kai yaya azumin annabi Dawud yake qala sai manzo Allah ya ce masa kana yasumu yawman wa yufdiru yawma Dawud alaihi salam ya kasance na azumtar yini sannan yinin da yake biyar shi kuma ya huta amma fa wala yafiru idza laqa idan ya hadu da abokan gaba a fagen daga annabi Dawud baya gudu baya ja da baya kenan duk azumin da annabi Dawud alaihi salam yake yi wannan azumi baya haifar da rauni a gangan jikin shi kaga hikima kenan da shi annabi Dawud yake ajiyewa yau in ya huta kenan yau in ya azumi gobe ya huta jibi in yayi gata ya huta me yasa saboda kada yayi yanda zai raunana jikinsa dan haka anan manzo Allah ya ce wala wala yafiru idza laqa annabi Dawud alaihi salam baya guje ma abokin gaba idan aka haɗe a fagen daga ba gudu ba ja da baya annabi dawud jarumi ne wanda Allah ya kissanta mana shi ya kashe babban arnin shine jalut kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa wa qatala dawud jalut wa atahu Allahu al-mulka wal hikmata mimma yasha kaga jihadi ashe babban abu ne wanda sunna ce ta Allah a cikin manzanninsa sai ce ƙala sai ya ce malli bi hadhihi ya nabi Allah ya ce ya annabin Allah ya ce malli bi hadhihi yake cewa wane ne zai iya lamunce mun haka ma'ana ina ni ina irin haka kenan kamar yadda annabi Dawud alaihi salam yake ma'ana shine ya ce malli bi hadhihi wane ne zai lamunce masa game da haka kenan shi dai a iya abin da yake bukata yana nuna cewa matsayin annabi Dawud matsayi ne wanda yake madaukaki ina shi ina annabi Dawud tun daga annabi Dawud a duk matsayin da Allah ya kai shi yau in yayi gobe huta yake kuma cewa annabawan Allah ne wanda suna da garanti a wajen ubangijinsu shi kuma ba wani garanti ba gare shi kenan anan shi ya dace a ce kullun ya wuni da azumi kamar yadda sahabban da suka zo gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka tambaya dangane da wato ibadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake a cikin gida a gaya musu domin su ma su je su zage a cikin ayyuka na ibada da aka faɗa musu sai suka ga kankantar ibadar da manzon Allah su yake suka ce ina mu ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ya gafarta masa abin da ya gabata na zanubansa da abin da ya jinkiri ɗaya ya ci ma kanshi alwashi ya ce fa shi ba iya rayuwar shi kullum azumi zai yi ɗaya ya ce maganar bacci wannan bai taso ba an naɗe shimfiɗa da biran nan ɗaya ya ce shi kuma ba shi ba mata ba mace duk wasu harkoki na duniya zai mai da su gefe banda ibada kawai fazala sallallahu alaihi wasallam ya zo aka ba shi labarin abinda suka faɗa fazala sallallahu alaihi wasallam ya kira yasu ya ce ku ne kuka ce kaza kuka ce kaza kuka ce kaza suka ce kwarai maza Allah ya ce to abinda nake faɗa mu ku san da cewa na fi ku sanin Allah kuma na fi ku tsoron shi maza Allah ya ce ina azumi ina hutawa ina tashi a cikin dare ne na filfili kuma ina bacci ina kusantar iyalina maza Allah ya ce duk wanda ya kyamaci sunna ta baya daga cikin mabiyana to don haka shi anan shi ne yake cewa malli bi hadhihi ya nabi Allah wane ne zai iya lamunce mu wannan ma'ana ina ni ina wannan annabi Dawud kenan in hada kaina da shi kenan ya kamata a ce ni ya kamata a ce in zage qala aba aba yake cewa la adri kaifa zakara siyamal abad ya ce ni ban yi sani yaya ya ambata azumin zamani a cikin riwayar an gane ku shi bai san ba sababin abin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa masa ya ce masa la sama man sama abad la sama man sama abad manzon Allah sai da ya maimaita masa sau biyu duk wanda ya azanci zamanin sa gaba ɗaya manzon Allah ya ce ba azumi bai to shi anan shi a da a cikin riwayarsa bai san wani dalili ne wace tambaya ce ya ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama dangane da azumtar zamani har manzan Allah ya bashi wannan amsa shi dai ya tabbata a abin da ya rawaito manzan Allah ya faɗa masa la sama man samal abad amma shi tunanin shi bai tuno masa ba wace tambaya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama shi abdullahi ibn amr ya masa kenan har manzon Allah ya bashi wannan amsa kenan shi a riwayar shi shi bai san da haka ba amma kuma wannan kalma yana tabbace da ita akwai ta la sama man sama al'abad to anan shi da ya ci alwashin kenan na cewa shi kenan yana buƙatar a bashi sama da azumin annabi dawud manzo Allah sai ya nuna masa cewa la sama man sama al'abad duk wanda ya azumci zamanin sa manzo Allah ya ce ba azumi bane bai yi nan insha Allah ta'ala ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك